إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه يعني الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ينقوى مسلمي lalle ubangiji subhanahu wataala falalarsa ga bayansa tana da yawa rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ubangiji subhanahu wataala ya samarwa da wannan al'umma hanyoyin samun rahamarsa da samun gafararsa yana daga cikin hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala ya wadata wannan al'umma da shi yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya wadata wannan al'umma da su samuwar waɗannan kwanaki goma na farkon wannan wata waɗannan kwanaki goma na farkon wannan wata kwanaki goma farkon wannan wata su ne mafi falala mafi daraja daga cikin kwanakin duniya duka ayyuka a cikinsu sun fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a kan kowane lokaci saboda falalar waɗannan kwanaki ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su a cikin littafinsa mai girma Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir ina kuma rantsuwa da darare goma malamai da dama cikin magabata suka ce darare goma su ne waɗannan kwanaki goma na farkon wannan na farko a wannan wata masruq yana cewa hiya afdalu ayyamis sana wato su suka fi falala a cikin kwanakin shekara duka daga cikin malaman da suka fassara wannan aya da cewa ana nufin dara ana nufin kwanaki goma farko na wannan wata akwai Abdullahi dan Abbas wanda ita ce mafi ingancin magana daga gare shi Imam al-Bukhari a cikin ingantaccen littafinsa ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wasu kwanaki da ayyukan kwarai suka fi soyuwa gurin Allah subhanahu wata'ala kamar waɗannan kwanaki wato kwanaki goma na farkon wannan wata sahabbai suka ce ya rasulullahi har ma jihadi fi sabilillah annabi ya ce har ma jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da zai fita da ransa da dukiyarsa ya fita jihadi bai dawo da ko ɗaya ba babu shakka wannan hadisi karara yana nuna irin falala da daraja da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma waɗannan kwanaki goma inda suka zama su ne mafiya daraja mafiya tsada a cikin kwanakin shekara gaba ɗaya kuma suka nuna cewa ayyuka a cikin waɗannan kwanaki kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ana ninninka su wato Allah subhanahu wata'ala yana ninninka mana ladan dukkan wani aiki da za mu yi mai kyau a cikin waɗannan kwanaki goma tun daga farkon wannan wata na zulhijja har zuwa ranar sallah saboda haka sallolinmu da muke yi guda biyar Allah yana ninninka mana ladansu fiye da kowane lokaci da muke yin su hakanan sallolin nafila da muke yi ubangiji yana ninninka mana ladansu fiye da kowane lokaci da muke yi hakanan idan mutum ya yi sadaka ya sada zumunci ya karanta alkur'ani duk wani aiki da zai yi mai kyau a cikin waɗannan kwanaki goma ubangiji zai ninninka masa ladansa fiye da yadda yake bashi a sauran kwanakin shekara shi yasa za mu ga magabata sun kasance masu dagewa kwarai da gaske wajen ribatar waɗannan kwanaki goma su yi ta ayyukan kwarai fiye da yadda suka kasance suna yi Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana azumtar waɗannan kwanaki goma. Hakanan Sa'id ibn Jubair wanda shi ne ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas da ya gabata ya kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shigo yakan ninninka kokarinsa wajen qiyamul layli yakan dage kwarai da gaske wajen bautawa Allah da daddare da salloli har ma ake ga kamar ba zai iya jurewa ba. ya kasance yana cewa ya ku bayan Allah kada ku kashe kada ku kashe fitulunku a cikin waɗannan darare guda goma wato kada ku yi bacci ku tsaya ku raya waɗannan darare guda goma da bautar Allah ana son yawaita ambatan Allah a cikin waɗannan darare a cikin waɗannan kwanaki goma Allah subhanahu wataala da ya ce wa azzin fil nasi bil hajji yatuka rijala وعلى كل ذابر يأتين من كل فج أمير ليشهدوا منافع لهم سيتي ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات kuma dan sa ambaci sunan Allah a cikin kwanaki sanannu kwanaki sanannu sune waɗannan kwanaki goma da dama daga cikin magabata sun fassara al-ayyamul ma'lumat da cewa sune daga farkon wannan wata na Zulhijja har zuwa goma ga wata al-ayyamul ma'dudat da Allah subhanahu wata'ala ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat yana ana nufin ayyamut tashrik wato kwana na 11 da na 12 da na 13 waɗannan su ma Allah subhanahu wata'ala ya umarni a raya su da ambatan Allah saboda haka ubangiji yayi umarni da zikiri mai yawa a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda Allah ce thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Allah ce idan kuka gama ayyukan hajjinku wato kuka sauko daga arfa rana ta goma kenan Allah ce to ku yi ta ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko mafiye saboda haka waɗannan kwanaki al-ayyamul ma'lumat kamar yadda malamai da dama magabata cikin sahabbai suka fassara wannan al-ayyamul ma'lumat da cewa ana nufin kwanaki goma kamar abdullahi dan amr kamar abdullahi dan abbas da alhassan albasri da ata ibn abi rabah da mujahid da ikrima da qatada da nakhai da abu hanifa da imam shafi'i wanda kuma wannan shine kauli mashhuri daga imam ahmad ya tabbata cikin sahih bukhari ya kawo mana cewa abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance suna fita kasuwa ba don su yi sayayya ba ba don su sayar da wani abu ko su sayi wani abu a sukan fita cikin waɗannan kwanaki goma sukan yi kabarbari a cikin kasuwa don mutane su ji su yi kabarbari tare da kabarbarinsu hakanan muhammad ibn ali muhammad ibn ali shine ibn al-hanafiya ya kasance shi ma bayan sallar nafila yakan yi kabarbari ja'far al-firyabi a cikin littafin sa kitabul idain ya ruwaito da kikkiawan sanadi daga yazid ibn abi ziyad yake cewa naga sa'id ibn jubair da mujahid da abdurrahman ibn abi laila waɗannan dukan su manyan malaman tabi'ai ne yace ko uku ko so ko bi daga cikin su da duk waɗanda muka gani muka yi muka yi muka hadu da su daga cikin malamai mun ji suna cewa ayyamul ashir wato a cikin waɗannan kwanaki goma mun ji su suna kabarbari sukan ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yana daga cikin falalar waɗannan kwanaki goma a cikin su akwai yinin arfa yinin arfa yinin da Allah subhanahu wata'ala yake yanta bayansa masu tsayuwar arfa yakan yi wa mala'iku wato gori da samuwar waɗannan bayi nasa ce ku dubi bayina ga sunan sun zo duk sun yi ƙura wujiga wujiga da su ba abin da suke nema sai yarda ta don haka ku shaida na gafarta musu a wannan ranar ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi musu bonanzar rahamarsa bonanza gafararsa babu wata rana da ake ganin iblis shedan a cikin kaskanci da wulakanci irin wannan rana rana ce mai dimbin daraja domin tana daga cikin ranar farin ciki ga al'ummar musulmi da waɗanda suke mahajjata da waɗanda ma basu samu damar zuwa hajji ba domin rana ce ta idi ga waɗanda suke mahajjata sannan rana ce ta bautar Allah ga waɗanda basu samu zuwa hajji ba wani mutum kamar yadda yake cikin sahihul bukhari wani mutum ba yahude daga cikin malaman yahudawa yace wa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yace ya amiral mu'minina akwai wata aya a cikin littafin ku da mu jama'ar yahudawa aka saukarwa da wannan ayar da mun mai da ranar saukanta ta zama ranar idi sayyidina umar ya tambaye shi wace aya ce wannan yace ayar da Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wato aya ta uku a cikin suratul maida inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a yau na cika muku addinin na kuma cika muku ni'imata a gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini yace da mu yahudawa aka saukar ma wannan ayar to da mun bayyana ranar saukarta ta zama idi sayyidina Umar yace da shi wallahi na san ranar da aka saukar da wannan ayar na kuma san a inda ta sauka wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a filin Arfa a ranar Arfa kuma ranar Juma'a saboda haka mu musulmi tini Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ranar da aya ta sauka ranar Idi ce gare mu arfa idi ce ga mutanen da suke tsayuwa arfa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan ranar juma'a idi ce ga dukkan musulmi a ko ina suke saboda haka mutuni ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan ranar ta zanto ranar idi ce a gare mu saboda haka yana daga cikin falalar wannan ranar a cikin ta ne Allah subhanahu wataala ya shelanta wa duniya ya kuma bawa annabi sallallahu alaihi wasallam shaidar isar da sakonsa ya kuma gaya wa al'ummar musulmi cewa addinin su ya cika cip cip ba shi da wata tawaya ta ko ina sannan ni'imar sa ta cika gare su babu wani abin da suke nema na ni'imar duniya da lahira da Allah subhanahu wata'ala bai musu gatansa a cikin addinin su ba babu shakka wannan ba karamar albishir bai ba karamin albishir bane da wannan aya take dauke da shi sannan kuma gashi aka farlanta aka shar'anta aka shar'anta mana azumin arfa ga mu da bamu samu zuwa aikin hajji ba mahajjaci ba zai azumci ranar arfa ba saboda yawmu arafa idi ne gare shi shi ranar idi kuma mutum baya azumi a cikin sa saboda haka su mahajjata ranar su ce ta idi waɗanda ba su samu zuwa hajji ba kuma dan su ma su yi tarayya da mahajjata cikin samun alfanan wannan rana sai musulunci ya shar'anta musu yin azumi a cikin wannan rana ya tabbata a cikin sai muslim hadithin abu qatada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa an tambaye shi game da azumin ranar arfa yake cewa bisa dukkan tsammani da nake da shi daga Allah subhanahu wataala cewa wannan azumi yana kankare zunuban shekarar da ta gabace shi da shekara mai zuwa babu shakka wannan ba karamin ba karamar garaba sa bace ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi damar azumtar wannan yini guda daya a wannan shekara zai kama ranar alhamis kuma ya dace da wata rana wanda ita ma take da falala a cikin azumtarta saboda ita ce ita ce rana a cikin sati da ake daukan ayyukan bayi ake kai su ga ubangiji subhanahu wataala duk da cewa shi yafi sanin abin da bayansa suke ciki amma akwai lokaci-lokaci akan tattara ayyukan bayi a bijirar da su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga mala'ikun da suke rubuta su. Da haka annabi yake azumtar alhamis domin ya zanto ƙarshen abin da za a rubuta a cikin takardarsa shi ne aikin alheri. To kuma ya dace da ranar arfa ga ladar da yake cikin azumtar alhamis kasancewarsa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zamanto rana ce ta arfa. saboda haka wannan rana rana ce mai daraja kwarai da gaske don haka mu yi kokari ya ku bayan Allah mu more abin da yake cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki goma kada mu bari su wuce haka nan abin da yake cikin su na ayyukan alkhairi mu yi kokari mu yawaita ayyukan alkhairi a cikin su kowa yayi bakin gurgurdansa yayi abin da zai iya wanda ba zai iya yin azumi ba akwai salloli akwai karatun alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi alkur'ani ya zauna ya karanta alkur'ani a cikin waɗannan kwanaki sai ya samu lada fiye da yadda zai karanta shi a kowane lokaci akwai sallolin nafilfilu idan mutum ba zai iya yin ainihin azumi ba ya yi sallar nafila ba wai ce akai sai azumi kadai ba annabi cewa al'amalu salihu fihinna aiki na kwarai a cikin su don haka dukkan wani abin da sunan shi aiki na kwarai idan ka yi shi a cikin waɗannan kwanaki babu shakka kana da riba mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace a ƙulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-aliyyal azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa tashin alkiyama in uwa musulmi yana daga cikin ayyukan falala a cikin wannan kwanaki goma akwai yawmun nahar akwai yawmun nahar rana ta goma ita ce ranar sallah ranar da alhazai suke yin mafi yawancin ayyukan hajjinsu a ciki ne suke jifa a ciki ne suke aski a cikin wannan yini ne suke yanka abin hadayarsu a ciki ne kuma ake tsawaful ifada ga wanda yake so ya yi shi a wannan rana saboda haka mafiya girman ayyukan aikin haji ana yin su ne a cikin rana ta goma ita ce ranar sallah shi yasa aka kirawo wannan ranar da yawmul hajji al-akbar ranar hajji mafi girma saboda mafiya yawan manyan ayyukan haji suna kasancewa a cikin wannan yini na goma ga watan zulhijja daga cikin irin abin da aka shar'anta akwai hadaya ga mahajjata musamman waɗanda ta zama wajibi a kansu wanda ya yi hajjin tamattu'i ko wanda ya hajjin kirani ko wanda ya yi bakanci to zai yanka hadaya wato akwai hadaya a kansa saboda haka zai yanka abin yankansa sannan kuma sunna ce mustahabbi ne ga waɗanda ba su je hajji ba su ma su yi hadaya a inda suke a garuruwansu su ma su yi layya a garuruwansu waɗanda ba su samu zuwa hajji ba su ma za su yi tarayya da mahajjata wajen yin layya a cikin garuruwansu layya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ba ko da mutum yana da dukiya dan bai yi layya ba kada a rika ganin ya saba wa Allah sayyidina abubakar da umar sukan bar layya duk da suna da ikon su yi don gudun kada mutane su ɗauka wajibi ce abu mas'ud abu abu mas'ud al-badri yake cewa nakan bar layyadun da ina da halin da zan yi ta saboda kada makocina ya zaci wajibi ce a kaina saboda haka idan mutum yayi ya samu ladan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layyana raguna guda biyu farare kal masu kahunhuna ya yanka su da hannunsa yayi bismillah yayi kabbara ya dora kafarsa akan wato akan gefen dama na fuskar wannan na fuskar waɗannan dabbobi sannan an shar'anta ma waɗannan an shar'anta ma duk wanda zai yi layya sunna ce mustahabbi ne kada ya yanki akai fassa ko ya yi aski ko ya yanke wani abu na gashin jikinsa a cikin waɗannan kwanaki goma har sai ya yanka abin hadayensa wannan sunna ce mustahabbi ne kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha kuma abinda ake yankawa su ne bahimatul an'am waɗannan da Allah subhanahu wataala ce tamaniyatu azwaj bahimatul an'am wato ko dai tumakai rago ko tinkiya ko awakai akuya ko kuma bunsuru ko kuma raguma raƙumi ko taguwa ko kuma ainihin shanu saniya wato sa ko kuma saniya waɗanda da su ake layya su ne bahimatul an'am da Allah subhanahu wata'ala ya ambata yadhkuru ismallahi wa yadhkuru ismallahi على ما واذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام da waɗannan ake layya idan ya zanto rago ne ko tinkiya tana ana fara layyar ita lokacin da ta yi wata shida daga wata shida ne abin da ya sama wata shida abin da ya sama amma idan akuya ce ko ɗan akuya to wannan sai ya shekara idan kuma sa ne ko saniya shekara biyu don kuma raƙumi ne shekara biyar waɗannan su ne waɗanda ake yin layya da su ana yankawa bayan sallar idi bayan liman ya yi sallama bayan liman ya yi sallama daga sallar idi daga lokacin ne ake yankawa wanda ya yanka gabanin haka to ya ƙaddamar kawai da nama ne ga iyalansa amma ba layya ba hadisi ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin bara' ibn azib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya yanka kafin sallah fa inna ma zabaha li nafsi ya yanka ne kawai dan ya ci nama wanda kuma ya yanka ba'da salati faqad tamma nusuku to yankansa ya cika wanda ya yanka bayan sallah to yankansa ya cika kuma ya samu sunna ta musulmi lokacin yanka yana farawa daga lokacin da liman yayi sallama wasu suna cewa daga bayan yankan liman amma bayan sallar liman ne saboda ba kowane liman ne yake da abin yankawa ba saboda haka idan aka ce an gama sallah to shikenan sai a yanka to daga lokacin har zuwa faduwar rana ta yini na goma sha biyu yini na goma sha biyu faduwar ranar yini na goma sha biyu waɗannan su ne kwanaki uku rana ta goma da rana ta ainihin sha ɗaya da na sha biyu wannan shi ne abin da ya tabbata daga aikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu wannan shi ne abin da aka samu daga sayyidina ali al-khalifatun rashid yana cewa an-nahru thalathatu ayyam yanka kwanaki uku ne wato kwanan kwana na goma da na sha ɗaya da na sha biyu haka nan ya tabbata daga da dama daga cikin sahabbai sun ce kwanaki biyu bayan idi kwanaki biyu bayan idi kuma babu wani wanda ya saba musu daga cikin sahabbai saboda haka wanda zai yanka ranar ranar idi wannan ya fi samun falala domin ya samu dace da ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki goma domin kwanaki goma suna ƙarewa ranar goma za ka in ya shiga rana ta sha ɗaya to waɗannan kwanaki goma sun kuɓuce masa saboda haka yankawa a cikin ranar sallah ya fi lada sama da wanda zai yanka bayan wannan ya halatta ga wanda zai yanka ya ci wani abu daga cikin abin da ya yanka ya aje wani abu ya yi kyauta da abin da ya sawwaka Allah yana cewa fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir annabi yana cewa kulu wa tazawwadu wa dakhilu ku ci ku yi guzuri kuma ku yi ajiya ku aje a ciki baya halatta mutun ya sai da wani abu daga cikin naman layyarsa ko ya biya mahauci da yayi masa yanka ko fida daga cikin wannan naman zai iya bashi kyauta amma ba zai zama ladansa ba ya halatta ga wanda ya yanka ya amfana da fatar amma ba ya sayar ba yana iya bayarwa a yi masa huzu misali ya halatta amma kada ya sayar kuma ya sani cewa takawa ita ce mafificin abinda za a zai zai ainihin mora daga wannan yanka da yayi Allah yana cewa lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu yanaluhu taqwa minkum ba ainihin namanta wato dabbar da kuka yanka ba ko jininta shine yake kaiwa ga Allah a'a takawar da kuka yi takawarku ita ce za ta kai ga Allah subhanahu wataala kuma mu sani ba kowace dabba ce take yi ba sai dabbar da take ta kubuta daga abubuwa guda hudu katta zama al'arja wato katta zama gurguwa da gurguntakarta ta bayyana in tana tafiya za a ga alamar lalle wannan gurguwa ce ba ta ba ta tafiya daidai hakanan banda mai ido daya ballantana kuma makauniya hakanan banda mara lafiyar da rashin lafiyar ta bayyana banda kuma wacce take wato ramammiya wadda ramatta ta bayyana waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa layya wanda yayi layya da dabbar da ta cika take lafiyayya babu shakka wannan yana daga cikin waɗanda suka fi samun ladan layyarsu da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai sun fassara faɗar Allah wa zalika wa man yu'azzim sha'air zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب cewa ana nufin abin layya ya zamana an kiwata shi ya kiba yayi bulbul yayi bai kuma ya zanto lafiyayye babu shakka wannan yana daga cikin takawa saboda haka dan dabba kunnanta ya huje ko ya dan gutsire ko ya dan yanke ko jelarta ta dan yanke wannan duk baya hana ayi layya da ita ko rabin kahonta ya tafi ko guda ɗaya ya tafi wannan baya hana ilayya da ita sai dai idan ya zanto gurin yana jini yadda zai zama kamar rashin lafiya to wannan ba a da ita amma dan wanda ya kare ya bushe ya tawarke ko kuma huda aka samu huji a cikin kunnanta wannan baya hana ilayya da ita sannan kuma daga cikin abin da aka shar'anta wa al'umma a cikin wannan rana ta goma akwai sallar idi sallar idi tana daga cikin furudul kifayat wato dole ne tsayar da sallar idi in wasu suka yi sun dauke ma wasu in wasu suka yi sun dauke ma wasu baya halatta a ce al'ummar musulmi a gari gaba ɗaya a garin ba sa sallar idi wannan in suka yi haka duka sun zama masu laifi don saboda sallar idi yana daga cikin sha'airul islam al-zahira abubuwan da suke nuna cewa wannan gari gari ne na musulmi kuma an fi son a yi sallar idi a musalla ba a masallaci ba a musalla a filin Allah fetal ake so a je a yi sallar idi haka sunnar haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita ne bayan gari ya je ya yi sallar idi duk daga masallacinsa nan wanda sallah a cikinsa ta fi ko ina lada in ba masallaci mai alfarma na makka ba amma duk da haka yake tsallake shi a koma bayan gari don a yi sallar idi wanda ita ce sunna wanda suke yin sallar idi a cikin masallaci to sun rasa wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan yana da kyau a fita da kowa da kowa kowa da kowa su fita annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni a fita har da mata masu al'ada da ƴan mata annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ke cikin hadisin hafsa ya ce to waɗanda suke masu al'ada sai su ƙaurace wa in wato cikin sahu sai su koma gefe domin su halarci alheri kuma su halarci addu'ar musulmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin hadisin hadisi ingantacce da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi tana farawa daga lokacin da rana ta daga gwargwadon sandar mashi wato daidai lokacin da ake fara sallar walaha daga lokacin ne lokacin sallar idi yake farawa har zuwa gabanin zawali har zuwa gabanin zawali wato idan rana ta yi zawali to shikenan lokacin sallar idi ya wuce ana son a gaggauta sallar babbar idi wato sallar layya sallar idin layya ana so a gaggauta shi saboda mutane su zo su yanka abin layyarsu su samu har ma su ci daga abin layyarsu amma sallar fitr wato sallar azumi wannan ana son jinkirta ta saboda a bawa mutane damar fitar da zakkar fiddakai sannan ana son a fita wato a saba hanya wajen tafiya da kuma wajen komowa in haka ta samu sannan ana gudanar da sallar idi wato akan yi kabarbari wato babu nafila gabaninta ba a sallar nafila gabanin sallar idi ko bayanta baya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai dai ga waɗanda suke yi a masallaci idan har mutum ya shigo masallaci to zai tahiyatul masjid ta kama shi amma idan an yana sunna ne a filin da ake sallah to ba a yi nafila qablaha wala ba'daha sannan kuma ana sallatar raka'o'i biyu raka'ar farko da kabarbari guda bakwai da kabarbari guda bakwai tare da kabbara harama tare da kabbara harama sannan ayi kabarbari guda biyar idan aka dago daga raka'a ta daya za a fara ta biyu to ayi kabarbari guda biyar banda kabbarar daugowa daga raka'a idan liman ya manta kabbar bari bai tuna ba sai bayan ya fara karatu to baya komawa zuwa ga waɗannan kabbar bari idan da liman zai manta sai da ya fara karatun fatiha sai ya tuna bai yi kabbar barin ba to ba zai dawo gare su ba saboda sunna ce da mahallin ta riga ya wuce sunna ce fata mahalluha saboda haka ba zai dawo ba haka nan kai ma mamu lokacin da za ka zo liman ya fara karatu to ba za ka ce sai ka yi kabarbarin duka ba sai ka yi kabbara harama domin lokacinta ya riga ya wuce saboda haka wanda ya riski liman a ruku'u kaga kabbara harama kawai zai iya tafi ruku'u ba sai ya yi waɗannan kabarbara ba a raka'a a duka raka'o'in biyu zai karanta fatiha sannan zai karanta sura bayan fatiha idan ya karanta suratu sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya a ta biyu to ya zo da abin da yake sunna ko ya karanta qaf a raka'ar farko a raka'a ta biyu ya karanta iqtarabatus sa'a wannan shi ma ya zo da sunna domin haka ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin an-nu'man ibn bashir sannan ana huduba bayan an gama sallah ne ba kafin ayi sallah ba sauraron hudubar sallar juma'a wajibi ne amma sauraron hudubar sallar idi mustahabbi ne ga wanda ya samu dama ya zauna ya saurari abinda za liman zai faɗa na tunatarwa Allah subhanahu ta'ala ya samu mu dace da waɗannan kwanaki goma masu albarka Allah subhanahu ta'ala ya karɓa kyawawan ayyukan da muke a cikinsu ubangiji ya yafe mana zunubanmu ya yafe mana gazawanmu alhazanmu da suka tafi aikin hajji Allah subhanahu ta'ala ya ba su dacewa su yi aiki hajji hajjin su ta zanto makabula da zanto ya zanto hajjun mabrur kuma Allah ya dawo da su gida lafiya Allah ya karba addu'o'in su ubangiji subhanahu wataala ya karba musu addu'o'in da za su yi wa kasan mu abubuwan da suke damun mu a wannan kasa na tashi tashen hankula na kashe kashen rayuka na lalata dukiyoyi da ake yi na zalunci da wasu shugabanni suke yi wa al'umma da kuma rashin tarbiya da yake ta karuwa a cikin matasa mazansu da matansu addu'o'in da za a yi musu na samun gyara a cikin waɗannan al'amura Allah ya karɓa Allah ya kawo mana ɗaukinsa Allah ya kawo mana ɗaukinsa ba don halinmu ba Allah ya ba mu damana mai amfani Allah ya ba mu damana mai amfani Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين